أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو إناني الاستثناء كو طيب ما شاء الله الاستثناء shine togaciya ma'ana cire wani abu daga cikin hukunci yanzu kamar misali ka ce ja'al ja'al ja'al ja'al talamiz ɗaliban sun zo to shikenan sai kana son ka cire wani daga hukuncin zuwa din to sai ka ce ja'at talamizu illa zaidan ja'at talamizu illa zaidan to wannan shine al-istisna to al-istisna a yana da rukunai guda uku na farko akwai al-istisna din to gaciya exception sai kuma na biyu sunan da aka fitar da shi daga hukunci shine al-mustafna sunan da yake zuwa gaban illa sannan kuma sai sunan da aka ciro daga cikinsa shine almustafna minhu wato sunan da yake zuwa kabanin illa din sannan kuma sai guda hudu kenan da arkan din sannan sai adatu illa ko kuma gairu ko siwa da dai sauran ada ko kala kamar yadda dai ake yin istisna'in dai to kaga waɗannan su ne rukunan istisna'i guda hudu المستثنى المستثنى منه أداة الاستثناء سي الاستثناء دين so shine malai yake cewa ibn malik yake cewa mastathnatilla ma tamamin yantasib wa ba'da nafyin aw ka nafi aw kana ka nafyin yuntakhab ko untukhib to idan ka ce ja al kaumu yanzu ai kalam ya cika ko to sai kuma ka karo kayo istisna sai ka ce illa zaidan to illa din nan zaidan kaga ka karo ne a gaban tamamul kalam jumla kamila to anan ja alqaumu kalam ne tam to duk sunan da zai zo gaban illa suka mishi nasuba sai ka ce ja alqaumu illa zaidan sajada tullabu illa bakaran kun gani na'am to shine yake ce mana ibn malik ce mana mastathnatillah ma tamamin yantasib sai ka ce yantasibu mastathnatillah duk sunan da illa ta istisna'in sa ma'ana duk sunan da illa aka zo da illa aka istisna'in sa ma tamamin tare da cikan magana to yantasib zai zo da nasaba kaga tun da ka ce ja alƙaumu nan magana ya ta cika amma sai kai istisna'in wani daga cikin kaumu din ka ce illa zaidan to shi zaidan din nan kai mishi nasba me yasa li'anna ma qabla illa kalam tam li'anna ma qabla illa kalam tam kaga statement ne complete statement ne to wa ba'da nafiyin aw kana kau ka nafiyin untukhib to idan aka sami nafi ka ce mun ka ce ma ja alƙaumu ma ja alƙaumu kun gane ko kaga ka ce ma ja alƙaumu ba ka yi na ba ka yi nafi ba to sunan da zai zo gaba illa ma ja alƙaumu illa zaidan to yanzu zaidan din nan kana da fuskoki guda biyu ne kana iya rafa'a kana iya nasba amma an zaɓi yin nasba shi yasa sai ce wa ba da nafiyin idan aka istisnayi a gaban nafi auka nafiyin ko kuma abin da ya kama da nafi un tuhib an zaɓi yin nasba ga shi mustathna minhu a mustathna afwan kun gani an zaɓi nasba idan ka ce ma ja alƙaumu kana dama ka ce illa zaidan ko illa zaidun to amma yin nasaba shine aka zaba ka ce illa zaidan mun fahimci wannan ko madalla to auka nafiyin ko kuma abinda yayi kama da nafi ba da auka nahayin ka nafiyin ko ko kuma abin da ya kama da nufi kamar istifhami hal ja al qaumu a afwan kamar wannan idan aka yi nafi ko kuma shibhun nafi shibhun nafi shine zai zama kaman kamar dai istifhami din hal kama ahadun illa zaidan ko illa zaidun hal kama ahadun illa zaidan ko zaidun to tunda ka ce hal kama ahadun illa zaidan ko zaidun kana da fuskoki guda biyu hal ja'a kana iya zama ka ce zaidun ko zaidan shine ka nafiyin nahayi kenan nahayu so idan kai nahayi to kana da fuskoki guda biyu shi ma gaban nafi ko nahayi ma'anar istithna shine al-istikhraj al-istikhraj lugatan ba itba'u mattasal un tukhib itba'u mattasal okay to ga cikon magana nan wan tukhiba ba'da nafiyin aw ka nahyin itba'u mattasal wansib man qata to idan ka ce ja alkaumu illa zaidan yan zaidu ai mutum ne alkaumu ai mutane ne ko to kaga zaidun min jinsil mustafna minhu wannan shi nake ce mishi al-istithna'ul muttasil idan kuma ka ce ja alkaumu illa himaran kaga ai himar lam yakun min jinsil qaumi to himar nan wannan sai zama wannan nau'in na istisna sai zama al istisnaul munqati eh bazadal malaikatu kulluhum illa illa iblisa abu hayyan ai ya tattake guri a cikin al-bahr al-muhit to to an so ne a biyar da mustafna hukuncin mustafna minhu wata idan mustafna minhu ya zo da rafa'a to mustafna ma sai ka bashi rafa'a in ya zo da nasba sai ka bashi nasba amma inda inda istisna'in ya zama muttasil a inda istisna'in ya zanto muttasil yake wa ba'da nafin idan istisna ya zo gaban nafi auka nafiyin ko kuma istifami un tuhib an zaɓi itiba'u mattasal biyar da shi mustafna ɗin wajen hukunci ka biyar da shi ga hukuncin mustafna minhu idan ittisal idan istisna ɗin menene muttasil ne kamar ka ce ja alkaumu illa zaidan to zaidan ai min jinsin kaumu ko to saboda haka alƙaumu ba ya zo da rafa ba shi kenan sai ka ce ja alƙaumu illa zaidun kun gani illa zaidun a haka aka so ka yi haka aka fi so ka yi tun da alƙaumu ya sun zo da mene rafa ko to sai ka ce illa zaidun inda kuma ka yi nasba ne ka ce ma ra'aitul qauma sai ka ce illa zaidan ba ka yi nasaba ga alkawun ba shi ne ma'ana idan istisna'i ne muttasil to an zaɓi a yi itiba'i ne wan tusib man kata amma idan istisna'i man kata'i ne to sai a yi nasaba ja alƙaumu illa himaran tunda ai istisna ne wannan munkate to nasu ba za ya fi kyau a yi wa an tamimin fihi ibdalun waka wa waka ibdalun amma ibdali ya samu ya faru ko ya zo an tamim daga lugatu tamim watan su banu tamim su an samu suna yin ibdali watan suna yin badali shine can muka yi cikin wancan tulfatul wardiya ba su sun halasta yin itiba'i ga istisna'i a muta- mu- mu- mu- mutasi- munkati a in mu- istisna'i munkati ai nasaba ake yi ko Mhm. su bani utamin ko sun halasta ka ce ma ma ja ma qamal qaumu illa himarun ma qamal qaumu ba rafa ba sai ka ce illa himarun su sun halasta haka ya fita ko wa gairu nasbin sabiqin fi nafi qad ya'ti walakin nisbuhu nisbuhu ikhtar in warad to idan mustasna ya gabata akan mustasna minhu kalam din zai iya zama mujab zai iya zama kuma garin mujab idan kalam ne mujab to za a yi nasba kamar ka ce kama illa zaidan alƙaumu kama ai asali kama alƙaumu illa zaidan ne ko sai ka ce kama illa sai ka gabatar da mustafna akan mustafna minhu sai ka ce zaidan alƙauma alƙaumu sannan kuma zai iya zantuwa ah, to idan haka ne ya zantuwa an fi so kai nasba ga shi mustasna da ya gabaci mustasna minhu kama illa zaidan alƙaumu kama illa zaidan alƙaumu jama'a mun bince wannan ko to idan kalam ne mujab to zaɓaɓɓa abin da aka zaɓa shine kai nasba watan ka manfi kalam manfi ma kama illa zaidan alƙaumu kana dama ma ka ce ma kama illa zaidun alƙaumu ka itiba'i to amma yin nasba shine yafi shi sa sai ce wa gairu nasbin sabiqin fin nafi kad ya'ti sai ka ce wa ya'ti wa ya'ti gairu nasbin sabiqin yunwa yin nasba ga sunan mustafna da ya riganyi mustafna wa gairu nasbin a wa kad ya'ti hakika zai iya zuwa kadnan tufidu taklil tufidu at taklil wata akwai karancin kad ya'ti akwai karancin zuwan gairu nasbin nasbi sabiqin banda yin nasba ga sunan da ya gabaci mustafna minhu fi nafi wajen nafi wata idan aka ce kamal qaumu illa zaidan to sai ka gabatar da mustafna akan mustafna minhu ka ce kamal qaumu ok sai ka ce kama illa qauma illa zaidan alqaumu to za ana an- za a iya rafa ma kama illa zaidun alƙaumu aka yin haka amma yin rafa kaɗan ne walakin s- wak- walakin ikhtar nasbahu sai dai ka zaɓi mishi nasba in warad ina haka ya zo kun gane sai ka ce ja'a am- ma- ja'al- ja'a illa zaidan alƙaumu to yin nasba shine yafi ƙarfi mafhum yana da sauki amma fa idan kuma baka bi shi a hankali ba sai ga ya rikitar da kai wa in yufarrak sabiqun illa lima ba'du yakun kama lawilla udima to zai magana ne akan istisna da ake ce mishi al-istisna'ul mufarrad eh kamar ka ce darabtu illa zaidan mufarrad al-istisna'ul mufarrad gairu mustathna a gairu manfi الاستثناء المفرق في الكلام الموجب تو شيني يجي منا وإن يفرق سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا أدما إذا استثناء يزنتو مفرق ني to zai zama kaman babu illa ne ma a ciki kun gane ko idan istisna'i mufarrag ne kamar ka ce darabtu illa zaidan darabtu illa zaidan ka cire illa ta sai da ike ya gana ta malamu eh
na je irin wani gurbe ya fi giramu Na- wannan tambayin da suka kawo sai suka ce mutu wannan misali zai da dinnan sai suka samu makulin biyu ne ko almustasna mm, binta da na zo ban lura ba kawai sai na sa almustasna na'am sai na ga kwarai din mafulin biyu ne na'am Suka ce- sai suka min bayani suka ce ai in ka cire illa din nan eh wala sai na- na tuna kuma da karatu muke da su ba eh gaskiya ka gani ma kama illa zaidun ma kama illa zaidan to kaga idan ka ce ma kama illa zaidun kun bai wannan ko kaga ai wannan kaman ma darabtu illa zaidan wa ma marartu illa bi zaidin zaka iya cirewa ai ko ma kama illa zaidun sai ka ce mene ma kama zaidun gaskiya ne ma darabtu wa ma- ma darabtu illa zaidan ma darabtu zaidan kawai wa ma marartu illa bi zaidin to shikenan idan aka yi e- e- idan istifhamin e, istithnan ya zama mufarrak ne shine cewa in yufarrak sabiqun idan shi a wa in wa in yufarrak sabiqun idan ya zanto sunan da ya riga ba an bato shi ba illa lima ba'adu sai dai kawai ga abin da yake gaba to ya kun kama lawilla udima kama zai zanto istisna zai zama ne kaman babu illa ma kawai idan istisna ne mun farda ka gani kaga in ka lura da kyau ma darabtu illa zaidan a ina ma darabtu zaidan
almustasna minhu kaman ba shi kenan ko kaman ba eh, ba su ba mustasna minhu to shikenan istisna mufarrad kenan zai zama kaman ma ba illa ne a cikin jumlar ma'ana zaka iya share illa kawai ma wa ma- ma darabtu illa zaidan ma darabtu zaidan shikenan
in zai zama zaidun can fa'il kenan fa'ili ne kawai na filin nan eh sosai kuwa mun banci wannan ko to ina ganin bar mu tsaya nan haka Allah ya samu dace Allah ya samu na ya sa amin abinda Allah ya bamu iko muka daidai Allah ya bamu ladan wanda ne kuskure Allah ya bamu fahimtar da mu kuskure ne ya bamu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik